yarda da aiko manzanni amma sai ya zamanto shi ɗin wa'ana bayar koda bayar koda ya san da su amma kuma sai hasada ko girman kai ko ƙi ko ƙyama sai ta hana shi bi to duka ana ɗaukansa kafirci ne in kuma bayan bai yarda ba sai kuma ya haɗa da ƙaryatawa to wannan kafirci ne kuma wanda yake ya fi sauran nauyi sai malam ya ce bal ba haka ba ma mujarradu shakku tsagwaron shakka kawai a ce mutum yana da shakka warraibu ko kokonto akan al'amarin Allah ko al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum yana shakka ko yana kokonto au i'radun ko kuma ya kawar da kai ya yarda amma sai ya kawar da kai ba zai bu ba au hasadun ko kuma hasada au kibrun ko girman kai a wuce ba li ba'd al ahwa'i ko kuma bi ga wasu sashin soyayyen zuciyarsa as-sadatu an ittiba'ir rusala wanda wannan son zuciyar yana tsare bin manzanci ko yana tsare bin abin da aka aika manzani da shi dukkan wannan ana kiransa al-kufr kenan rashin imani da Allah da manzanninsa sawa'an akwai ƙaryatawa ko babu ƙaryatawa, a'a shakka mutum yake yi a kai, ko kwanto yake yi, a'a kawar da kai ya ƙibi saboda mai saboda hasada, ko saboda girman kai, ko saboda wata son zuciya wanda ta tsare shi daga yarda da Allah da manzanni, to duka wannan dai ana kiransa kafirci. Wa in kanal mukazzibu ko da yake ya kasance mai ƙaryatawa kuma a azamu kufran to ya fi girman kafirci wa kadhalikal jad haka mai jayayya wal mukaththibu hasadan da mai ƙaryatawa dan hasada ma al istiqani tare da sakankancewa sidqur rusul gaskiyar manzanni kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alqurani yana magana akan ali fir'auna sai Allah ya ce wa hajahadu biha wastaiqanata anfusuhum sun yi jayayya da abin da aka aiko annabi Musa amma wasu ya ha anfusuhum zukatansu kuma sun tabbatar haka ne abinda aka aiko annabi Musa gaskiya ne ba ƙarya bane ba kirkiraye ba Allah ne ya aiko shi amma me ya hana su bi bulman wa ulowa saboda zalunci da neman daukaka a bayan ƙasa shi ya hana fir'auna da mutanansa yadda da manzancin annabi Musa amma sun a zuciyar sun san lallai annabi Musa dan sakon Allah ne wannan abin nasa ba sihiri bane to duk da haka wannan ana kiransa kafirci. Anwa'uhu, to yaya nau'o'in kafirci yake, sai malam ya ce alkufur nau'a ne, kafirci nau'i biyu ne, annau'ul awwal nau'i na farko, kufrun akbar, kafirci wanda yake babba, ya min al-milla wanda yana fitar da mai yinsa daga dandamalin addinin musulunci. wanda yake da wannan nau'i na kafirci ya fita a cikin musulunci wa huwa khamsatu aqsamin kuma kashi biyar yake alqismul awwal yanki na farko kufur takdhibi kafircin ƙaryatawa mutum ya ƙaryata ma munnancin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya ƙaryata ma samuwar Allah subhanahu wataala fa huwa kafiru wannan shi kafiri ne kamar yadda muke gani a wannan zamani namu akwai me waɗanda ba su yarda ma akwai samuwar Allah ba. Bature yana kiran su artist, su ba su yarda ma akwai Allah ba, babu wani Allah da ya halitta, babu wani Ubangiji wanda ya halicci mutane ko yake ruwa, hazal kawun duk wannan girman duniya da abin da ke sama da ƙasa su a wurinsu ba abin da ke tafiyar da shi. Halittar ɗan adam ɗin nan dubiyar da take da kyau da komai ba wanda ya tsara ta. haka kawai ce kanta kaga wannan akwai shibuci to wanda yake kafircin sana at-takdhibu ne na karyatawa to shi nau'i ne na kafirci wad dalilu qawluhu ta'ala dalili ku shine fadin Allah subhanahu wata'ala da Allah ya ce wa man azlam babu wanda yafi zalunci fa cikin mutane mimman iftara ala Allah kadhiban kamar wanda ya kirkiri ƙarya sai jingina ta ga Allah yace Allah ya ce Allah kuma bai ce ba, au kazzaba bil haqqi ko kuma ya ƙaryata gaskiya alhaƙu a nan shine manzancin da aka aiko manzanni manzancin da aka aiko wato su manzanni littattafan da aka aiko manzanni da su in mutum ya ƙaryata manzanni ko ya ƙaryata su littattafan da aka aiko manzanni to ya ƙaryata alhaƙu ya ƙaryata abin da ke gaskiya ne kai ko samuwar Allah ya ƙaryata ya ƙaryata abin da yake gaskiya ne lamma ja'ahu yayin da wannan gaskiyar ta zo masa alaysa fi jahannam Allah ce yanzu ashe jahannam bata zamanto ba masawal lil kafirin ita ce matabbata ga wanda suke kafirai ai ma'ana jahannama ta kasance ita ce matabbata ga waɗanda suke kafirai wannan suratul ankabut alqismu thani yanki na biyu kufrul ibai shine kafircin ki wancan kufur takzibu kafircin ƙaryatawa mutum ya ƙaryata samuwar Allah ya ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar Allah bai aiko manzon Allah ba wannan ana kiransa kufur takzib shi kuma kafircin ki shine koda ka yarda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam koda ka yarda Allah subhanahu wata'ala samamme ne amma sai ka ƙi ka bi manzan Allah ɗin sai ka ƙi ka yarda akwai Allah ɗin to wannan ana kiransa wannan nau'i na kafirci dan haka wal istikbari da girman kai ma tasdiqi tare da gaskatawa in mutum ya ƙi ya girman kai ko ya gaskata fa huwa kafiru mu gane wannan shi wancan kafirci ƙaryatawa mutum ya kaga bai yarda ba wannan kuma ko da mutum ya gaskata eh akwai Allah ya gaskata eh Allah ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ki ya bi huwa kafirun ko ya girman kai ya bi amma yana da sanin lalle Allah subhanahu wataala saman mene kamar fadin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa idh qulna lil malaikati ai ma'ana wa zkurka ambata wa al'umarka ya Muhammad idh qulna lil malaikati yayin da muka ce da mala'iku, isjudu li Adama ku yi sujjada ga annabi Adamu alaihi salam, sujjada ta gaisuwa, sujjada ta girmamawa. Fasajadu mala'iku gaba ɗaya sai suka yi sujjada da umarnin Allah. Sai Allah ce, illa Iblis aba, sai Iblis shi ne ya ƙi. Wastakbar ya yi girman kai, wannan ƙi da girman kan da ya yi wa kana minal kafirina sai ya kasance cikin kafirai iblis ya yarda da samuwar Allah ya san shi bai halitta ba shi ma halittarsa aka yi wa ya halitte shi Allah amma sai ya ki bin umarnin wa Allah din kuma in bin umarnin saboda me saboda girman kai ya kaskantar da annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya ɗaukaka kansa akan halittar Adamu yana ganin ya fi Adamu daraja ta yaya za a sa shi ya yi wa sujjada a abin da ya fi daraja a abin da ya fi girma a abin da ya fi matsayi ba wai bai yarda Iblis Allah ya kai ya sa a yi sujjada ba a ya yi girman kai ya ƙi ya sujjada saboda ya rena abin da aka sa sai ya sujjada ya manta da girman wanda ya umarce shi ya sujjada da haka shedan fakana minal kafirina to har yau har gobe duk wanda ya ƙi ko ya girman kai don bin wani umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙyamaci umarnin ya girman kai akan umarnin ba huwa kafir. Wanda ya yarda, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin ai sallah, ya yarda sallah ɗaya ce daga rukunan musulunci, amma sai ya ƙi ya girman kai ba zai yi ba, ba huwa kafir. Alƙismus Salis, kufur shakki. kafircin kokonto shakka wannan mutane da yawa suna fadawa sai wanda Allah ya tsare shi saboda shi shedan kullun yakan bujulto maka wasu wasan sai ma tambaya ma ta yaya kaza da kaza zai yi to an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza abu kaza komai an ce Allah ne shi shedan sai ce maka to shi kuma Allah waye shi to idan shedan ya shigo maka wannan to sai ka nemi tsari a wurin Allah sai ka a'udhu billahi sai ka kore wannan matukar zuciya bata yadda ba ta kore kana nan akan imaninka ko da shi dan ya sama wasu wasu amma idan ka ce aikuwa to ka sa shakka ka sa kokonto wannan sa shakkar da kokonton akan samuwar Allah ko akan manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko akan alqur'ani ko akan manzannin da aka aiko yana mai da wanda ya shakka ko yayi kokorho kafirun wa huwa kufru dhanni shine kafircin zato in ma ka yarda zato kake tsammani kai kake baka yarda da asalin baka da yaqini domin abin da ake kira azzannu shine adamul yaqin rashin yaqini aka ce maka gobe an ce a je boci za a yi kaza sai ka ce to mu je dai mu gani ai wancan satin mu haka aka ce to yanzu baka da me baka da yaqini shi kuma yaqini shine rashin zato ko kuma tsammani shine ka kore yaqini to dan haka idan mutum yana shakka ko kuma zato yake yi ba shi da tabbas yana da rashin tabbas to shi ma wannan yana iya mai da shi kafiri waddalilu qauluhu ta'ala Allah sai ya kawo mana hikayar mutane biyu aboki da aboki kamar yadda ke cikin suratul kafi wannan sai Allah madaukake ce mana wa dakhala jannatahu sai ya shiga gonarsa ko ya shiga lambunsa wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zalimtar kansa sai na zalunci kansa rashin maida samuwar gonarsa ko kyautatuwarta ga Allah subhanahu wataala ya mayar zuwa ga kokarinsa ko kuma dabarunsa ko ilimin kansa yana zaluntar kansa cikin zaluntar kansa sai ce ma azunnu an tabi da hadihi abada ni fa wannan gonar tawa da kake gani ba na tsammanin wannan gona za ta kare har abada tana nan haka za mu ci gaba da amfanuwa da ita wa ma azunnu sa'ata qa'ima kuma kaga alkiyama ma da ake cewa za ta tashi gaskiya ni ba ni da tabbas din alkiyama za ta tashi ba na zaton za ta tashi wal in rujuttu ila rabbi kai ni ko an mayar da ni zuwa ga ubangiji na a lahira kamar yadda ake faɗa la ajidanna khairan min hamun qalaba wallahi zan samu eh to ai abin da yasa ya sani din amma sai yasa kokonto wala in dama a ce za a mayar da ni ila rabbi la ajidanna khairan min hamun qalaba kai zan samu gurin makoma wanda yafi wannan gonatawa qala lahu sahibuhu sai wannan abokin nasa yace wa huwa yuhawiruhu yana mai mayar da magana zuwa gare shi yace masa yanzu aka farta billazi khalaqaka min turabin yanzu zaka kafirce wanda ya halicce ka daga turbaya summa min nutfa sannan kuma ya halicce mu sauran ƴaƴan adamu daga digon maniyi sun masawaka sannan ya daidaita ka rajulan ka zama mutum anan rajulan ana nufin ya daidaita ka ka zama mutum mustawiyan daidaitacce da ka da ido da hanci da kai da komai ubangiji ya maka wannan tsari kana kafirce mar wannan tsari da kake tafi a kansa na kafa biyu hannu biyu da kai da ido da hanci da me kai kai wa kanka kai ka tsara wa kanka wannan tsari ba wanda ya shirya shi sai ce lakinnahu wallahu rabbi to lalle ni ina sanar da kai ni fa Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada kuma ba zan yi tarayya da ubangiji na da wani ba ni na yarda Allah subhanahu wataala shine ubangiji ladhi khalaqani wanda ya halice ni ya halici dukkan abubuwan da kake gani to shi wannan me yasa ya zama kafiri shine kokonto har gobe har jibi har yanzu idan kana da kokonto cikin samuwar Allah ko kai kokonto cikin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam kana kai kawo cikin al'amarin alkiyama baka yarda tabbas baka da yaqini kana cewa to ai tunda dai an ce ranka yana kokontan shin za a tashi bayan mutuwa duk wayannan kokonto ko shakka in mutum yana da su fa huwa kafirun kuma kafircin fa wannan kar mu manta ya faɗa mana a sama babban kafirci alladhi yakhruju min al-millah wanda yana fidda shi yana fidda mai yin sa daga musulunci daga inda kake kokwantar mansancin manzon Allah baka da yakinin tabbas ko annabi Allah ne ya aiko shi ko ba shi ya aiko shi ba kai kafiri ne kafirin da ya fidda kai a musulunci daga inda kake kokwanto ko shakka akan wani al'amari na alkiyama ko na mala'iku ko na wuta ko na aljanna ko na kaza anta kafirun kai din wannan din ya mai da kai kafirci daga inda girman kai ko kaki ya hana ka bin ko yarda wannan makafirci ne haka kuma ka ƙaryata wannan makafirci ne alƙismun rabe yanki na hudu shine yayi kama da yanki na biyu ƙi da girman kai shi yanki na hudu sai a kira shi da kufrul i'rab kafircin kawar da kai ma'ana abinda ake nufi da al'irabu anan shine ko ogo ka kawar da kanka daga duk abinda ubangiji subhanahu wataala ya kira Allah ya ce a bauta mar shi kadai sai ka kawar da kanka koda baka bauta wani shi din baka bauta mar Allah subhanahu wataala ya umarnin ai sallah koda baka kin sallah koda kana ganin sallah addini ce amma kai i'rad ka kawar da kai ba ruwanka da ita baka ma lissafin wani abu mai suna addini wanda zai tsayar da bawa in ya koma zuwa ga Allah wannan kawar da kan da rashin damuwa da ko oho shine wanda Allah madaukake ce wallazina kafaru su fa waɗanda suka kafirta amma unziru dangane da abin da ake musu gargadi mu'riduna masu kawar da kai ne ba ruwan su ko oho in ka duba yanzu daga cikin abin da ya karfafa kafircin wasu masu kafirci ko a zamanin nan namu i'rad ne rashin yarda da abu idan ka tafi kasar turai ko ko anan ma yana daga cikin aqaid ko abubuwa na belief irin na kamar inyamure a ka'idar su ha kuma in ka je turawa ma akwai masu yankin wani belief cewar su ba su yarda ma in an mutu akwai wata wuta ko akwai aljanna ba a kai in ka mutu yanzu an raba kamar yadda addini ya yarda an raba gangar jikinka ne da me da ruhinka to kawai ruhin ne zai koma wani guri kuma ya ci gaba da wata rayuwa daban ba wani wai za a je lahira ko za a yi kaza sai sa sai ga mutum ma bai damu da ya mutu ba wani ma sai ce kawai bari ma ya mutu kawai ya je ya haɗu da wani da wani kawai shi zaman duniyan nan ya ishe shi ya je su je rayuwa a wata duniya wanda take sabuwa daban kaga wannan kawar da kai ne da rashin yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa duk inzar gargadi da ake na akwai zaman kabari akwai tambaya a kabari akwai azaba a kabari akwai tashin alkiyama akwai shiga wuta ko aljanna akwai hisabi akwai tsallake siradi shi gaba daya ya kawar da kai bai yadda ba kuma kawar da kan ya sa baya ma jin akwai wani abu na damuwa a gabansa ta kai yanzu kana damuwa in an mutu in ka je ka ga kabari aka kai gawa da kai aka ajiye gawan nan kana tunanin ran da zaka shigo duk abin da aka faɗa a cikin kabarin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza wudiya ibn adam fi qabrihi tawalla anhu ashabahu ko idan aka sa dan adam a kabarin sa mutanen sa za su juya yana jin karar takalman su fa atahul malakani malaiku za su zo masa fa yaqaudanuhu su tayar da shi su zaunar da shi fa yaqula lahu su ce masa ma za qulta li hadha ar-rajul me kake cewa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a tambaye shi an rabbihi wa dinihi mumini ne zai ce kaza kai ka yarda ka yi imani wannan abin da aka faɗa ba ka da kokonto tabbas haka zai faru a cikin kabari wanda ya kawar da kai duk wannan gargadin sai ya kawar da kai bai ma yarda ba bai amince ba to wanda ya haka shi ma kafirci ne alladhi yakrudu sahibihi min al-milla sai kuma babban kafirci shi yasa ya kawo shi daga ƙarshe al-huq al-qismus kamis shine kufrun nifaq kafircin munafurci baka yarda ba ka yarda zuciyarka bata yarda ba bakinka ya furta ya yarda wannan shi ma kafirci ne kuma shine mafi girman ma kafirci kafircin da yafi dukkan sauran kafir kafirci kafirci zalika bi annahum amanu Allah ya ce su kafirai abinda yasa suka zama kafirai ai abinda su munafikai abin da yasa suka zama kafirai bi annahum amaru saboda sun yi imani da baki sun makafaru amma sai suka kafarta kuma da zukatansu zuciyar bata yarda ba fa tubi ala qulubihim sai Allah ya rufe a zukatansu fahum su la yafqahuna ba sa samun idrakin fahimta fahimta ta gaskiya ba za su iya ganewa ba sai zaman to kullun a dimauce suke waran su fahimci abin da yake hakikani abin da yake tabbatacce ba sa iya fahimta ba sa iya ganewa annifaq munafurci babban musu al'amari ne ba yadda bahaushe ya dauka bane annifaq shine ka boye nau'i na rashin yarda shakka ko kwanto duk ka boye su a rai amma zuciyar bakinka yana fitar da yarda wannan annifaq kenan kuma wajibi ne kowane musulmi ya nemi tsari a wurin Allah ya tsare shi daga munafurci kuma shi munafurci kamar yadda shari'a ta faɗa kashi biyu shi ma ya faɗa akwai nifaq wannan wanda shine kafirci ya karuzu minal milla yana fitarwa akwai nifaq kuma wanda la ya karuzu sahibihu minal milla shine nifaqul amali wannan ana magana ne akan nifaqul i'tiqadi nifaqi na cikin zuciya na kudirtawa baka yarda ba baka amince ba kudirawar da ake a cikin zuciya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kudirawar a zuci kai baka yarda ba a baki ka yarda wannan shi ake kira nifaqul i'tiqad nifa munafurci na na i'tiqadi shine yake fidda shi mai shi daga me daga addini kuma yana sa shi ya dawwama a cikin wuta amma nifaqul amali kuma da manzon Allah ya ce idza haddatha kadaba in mutum ya magana ya karya ko in an bashi amana ya ci ko in an yi alƙawari da shi ya karya da makamantansu wannan ana kiransu nifaqul amali nifaq din aiki yana nan bi manzilatul kaba'ir a matsayin manya-manyan kaba'ira na'am to wannan shine nau'o'in kafircin da yake fidda mai shi daga musulunci nau'o'i guda biyar na ɗaya shine kafircin ƙaryatawa na biyu shine kafircin ƙi da girman kai na uku shine kafircin kokonto na hudu shine kafircin kawar da kai na biyar shine kafircin munafurci wayannan duk wanda mutum ya fada ya fita a musulunci Allah ka tsare mu sai annau Sani nau'i na biyu na kafirci shine kufrun asghar karamin kafirci la yakhruju min al-milla baya fitar da mai shi daga addini ma'ana mai shi iya nan a matsayin musulmi. In ya mutu da shi, bai mutu kafiri ba, ya mutu musulmi mai babban zunubi. Sai yadda Allah ya yi, ko da zai shiga wuta, yana iya fita watan watan watan wata rana in Allah ya so ya yafe mar amma mai babban kafirci in ya shiga wuta la ya kharuju ba zai fita ba abadan abadan abadan abada haka zai dawwama shine wancan nau'i na farko wa huwa kufrul amali shine kafirci na aiki wa huwa dhunubu allati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufran shine zinubai waɗanda ambatansu ya zo a cikin alkur'ani da sunna aka ambace su da kufra domin kamar yadda na faɗa a kalmar larabci sun an ce kufur ana nufin ƙi kafara yaƙi butulci ma ana kiransa kafirci da larabci ya yi butulci wala wahiya la tasiru ila haddil kufur al-akbar amma baya kaiwa haddi na kafirci babba wanda yake fitar da mai yin sa daga cikin addini misalu misalin kufurun ni'ima kafircewa ni'imar da Allah ya ma yanzu misali in aka ce Allah ya maka ni'imar ido ai ni'ima ce to ta yaya zaka kafircewa ni'imar ido shine ka kisa idan yin da Allah ya ce Allah ya ma ni'imar dukiya sai kaga wannan dukiya bari kai yadda kaga dama ka saba marma da ita kaga ka butulcewa ni'imar da ya ma Allah ya ma ni'imar gani Allah ya ma ni'imar ji Allah ya ma ni'imar kaza ni'imomi ga sunan to ni'imar in ka ki ka sata a hanyar da Allah ya ce to sai a ce ka butulcewa ni'imar Allah ma'ana ka kafircewa wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ma to wannan shine kamar al-madhkuru fi qawlihi ta'ala kamar wanda aka ambata cikin faɗin Allah cikin suratul Nahl Allah ya ce wa daraballahu masalan Allah ya buga wani misali ƙaryatar wani gari wata alƙarya kanat wanda ta kasance aminatan tana cikin aminci mutma'innatan tana cikin nutsuwa wannan garin ga aminci ga nutsuwa ya tiha rizquha ragadan arziki yana zuwa wa garin a yalwace min kulli makanin daga kowace fuska ma'ana daga kowace nahiya arziki na abinci na abin sha na sutura yana zuwa musu amma fa kafarat bi an'amillahi sai ta kafirce wa ni'imar Allah ma'ana wannan arzikin da Allah ya mata sai ta kafirce wa ni'imar Allah me kafircewar sai ta kisa wannan ni'imar da Allah ya mata waran me waran bauta masa shine ne misali kamar a ce yanzu a rayuwa sai Allah ya wadata ka sai kaga wannan wadatar bari ka yi zina bari ka sha giya bari ka mole wannan ni'imar ka kafirce wa ni'imar wa ni'imar Allah amma wannan kafircin la yakrudu sahibuhu min al-mill kafirci ne na buturcewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala wa misalu da misalin qitalul muslim yaƙar musulmi ko fada da musulmi al-mazkur wanda aka ambata fi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin manzon Allah da annabi yace sibabul muslimi fusuqun annabi ya ce zagin musulmi fasikanci ne wanda yake zagin ɗan uwansa musulmi shi fasiki ne shi ma fasikancin fa kala biyu ne amma dai ba a kansa muke magana ba yanzu annabi ya ce zagin musulmi fasikanci ne sai ya ce wa qitaluhu kufrun yaƙar musulmi kuma kafirci ne to ana nufin in yanzu ka yaƙi ɗan uwanka musulmi ka fita addini a'a ana nufin ka aikata babbar kaba'ira babban laifi wanda yana iya sabauta shiga wuta a wurin Allah shi ake nufi rawahul bukhari wa muslim wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma annabi mai tsira da amincin Allah da yake gaya wa sahabbansa la tarji'u ba'di kuffara kar ku koma a bayana ku zama kafirai yadrubu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku yana sarar wuyan sashi wannan ma ba annabi yana nufin wato su zama kafirai na fita a musulunci ba a'a su kafirce wa ni'imar Allah ta musulunci har ya zamanto sashin su yana yakar sashi wa misalul halafi bi ghairillahi da misalin rantsuwa ba da Allah ba wanda duk ya rantse da wani ba Allah ba قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله مزيرا da amincin Allah yace man halafa bi ghairillah duk wanda ya rantsuwa ba da Allah ba faqad kafara aw ashraka wannan ya kafirce wa Allah wannan ya hada Allah da wani anan ba ana nufin kafirci na fitar da shi daga musulunci ba kafirci na babbar kaba'ira wanda zai iya sabotar masa shiga wuta رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم فقد جعل الله idan muka duba ma faqad ja'ala Allah haqiqa Allah ya sanya murtakibar kabira kamar Allah yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ka ji anan sai da ka ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumul qisasu an wajabta muku ramuko filkatla cikin sa'anin kitsa kaga wanda ya kashe ɗan uwansa ta hanyar kuskure kaga dai kashe mutum ai babban laifi ne to amma in wanda ya kashe ɗan uwansa ba da ganganci ba ta hanyar kuskure sai Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da mai imani ashe mai imani yana tare da imani yana iya yiwuwa ya aikata wani aiki wanda kuma aikin laifi ne amma bai fidda shi a musulunci ba amma kuma yana nan bi manzulatul kaba'ir abinda zai iya sabautar mar da shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama in an auna ayyukan bawi bayan hada Allah da wani to ba abin da yake mafi girman laifi a wurin dan adam in ya tsallake nan kamar a nemi jinin wani a wurinsa a samu ya kashe wani ana neman jinin wannan wanda ya kashe a wurinsa ranar tashin alkiyama ta yaya wannan zai tsira ma'ana ana gaya ma ba zai tsira a ranar ya tafi aljanna da rai bayan ya yi kisa ba yana da wahala sai da in ya haɗu da wata special rahama ta Allah subhanahu wata'ala wannan kuma Allah shine mafi sani falam yakhruj falam yuk falam yakhruj qatilu min allazina amanu Allah bai cire wanda ya kisa daga waɗanda suka yi imani ba bal waja'alahu akhan sai ya sanya shi ma dan uwa sai ya sanya shi dan uwa liwaliyil qisas ga dan uwan ga majibincin wanda za a yi ramukon da shi faqala sai Allah ce faman ufiya lahu min aqihi wanda aka yi masa yafiya min aqihi saboda jinin dan uwansa ma'ana ka kashe dan uwan wasu da kuskure sai suka ce sun yafi sai Allah ya kira wanda ya kisa da wanda aka kashe sai Allah ya ce ƴan uwa ne me ya haɗa su ƴan uwataka ta me ta addini ne ta musulunci sai Allah ya ce to fattiba'un bil ma'ruf kai da aka ce an yafe ma kar a kashe ka to ka bi wannan yafiyar da kyautatawa shine ma'ana ka biya su diya ta hanyar da ta dace wa'da'un ilaihi kuma ka bayar abinda aka ce a bayan nan da ihsanin da kyautatawa kar kai walakanci kuma wurin biyan diyan an ce ka bada raƙumi 100 kuma hayo ka kawo daya ka ka ta yayya ga diyar yadda ba za ta amfani masu diyar ba a kai ma kar kai haka wal muradu dai abinda ake nufi anan shine ukhuwatud din yan uwantaka ce ta addini bilarabin babu kokonto wa qala ta'ala a wani guri Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina idan yanki biyu na mu'minai iqtatalu su suka yaƙi junansu kaga anan wannan ya dauki makami yana yakar dan uwansa wannan ma ya dauki makami yana yakar dan uwansa amma duk da haka Allah yana ce musu me mu'minai shi yasa akwai hatsari misali irin abin da yake faruwa yanzu a tsakanin musulmai na al'amarin fahimtar bambancin fahimta ko wani abu ga har ma wannan malamin ko yana mayarwa wannan raddi kaga wannan ai bai kai ma ga haddul qital ba bai kai ma ga wato matsayin suna yakar junan su ta hanyar makami ba ana da yawa yakar juna ne ta hanyar me lafazi to bai kamata kai kuma dan kaga suna yi ka sa musu kafirci ba an gane tunda wanda ya kashe wani ma Allah ya bar shi da sunan imani kuma Allah ya ce wa in da'ifatani minal mu'mini naqtatalu ashe musulmai biyu mu'minai biyu yana iya kai su ga daukan makami dan yakar juna amma duk da haka Allah bai fidda su ba to idan mutane suna musayyar baki ya kai kuma zaka fidda su saboda tana musayyar baki zaka wajibi ne muna sanin kar ka ringa dora wa mutane abin da bai hau kansu ba sai Allah ce fa aslihu bainahuma ila qawlihi zuwa fadin inda Allah ce innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'mine su ƴan uwan juna ne fa aslihu ku kyautata baina akhawaykum tsakanin ƴan uwanku in wani abu ma ya shiga tsakanin su na sabani intaha wannan duk ya kare wannan shi malam din Sheikh Salihul Fauzan ya dauko ne daga cikin sharhi Tahawiya bittasari a takeice Tahawiya mun sani ita ma littafi ne na tauhidi wanda watakila mun kare wannan yana daga cikin littattafan tauhidi watakila da mu karanta dan haka sai ya ce wa mulakhasul furuq bainal kufr al akbar wal kufr al asghar idan an tace bambanci tsakanin babban kafirci da karami sai a ce annal kufr al akbar cewar kafirci babba yukhruju min al milla yana fitar da wanda yayi shi daga musulunci wa yuhbitul a'mal yana kuma bata ayyukansa wanda ya aikata aikin kafirci koda ya tuba ya dawo musulunci wannan aikatawar ya rusa man ayyuka gaba daya sai dai ya dawo daga day one haka shi yana da hatsari kwarai da gaske wal kufrul asgar shi ko karamin kafirci la yakruju min al milla baya fitarwa daga me daga musulunci shi yasa kamar misali kaga farko mutane suna cewa farkon wa'azi an yi zafi a'a ba zafi bane in a wannan lokacin aka ma'ana aka ce wa mutum ai dan kana amfani da layarka ko gurinka ba yana nufin ka fita a musulunci baki da yawanci haka indai muna ciki sai je ta daura da gasa kuma daura dagar ko laya baya fitar da mutum daga musulunci baki daya amma yarda da dagar tana aiki kuma yana fadda musulun da musulunci baki da kaga kenan kamar akwai gwarmai akwai daurin mai gwarmai ta'alluqut tamim tamima daura laya idan mutum ya daura laya ko ya daura guru to kafirci ne karami amma idza taqada idan ya kudurta cewar wannan layar ko wannan gurin ita ce bi nafsiha da karin kanta take yin aikin da aka daura dan shi kafirci ne babba ya fita daga musulunci fita ta har abada in yanzu misali sai aka baka laya sai aka ce ma in ka tafi kasuwa wannan layar tana kawo ciniki sai ka je ka sa ta karkashin kaya da ba a ciniki ba sai ka kaddara Allah bai kawo ciniki ba ka gane da aka yi ciniki sai ka kaddara Allah ya kawo ciniki ita laya sababi ne na taimakawa to kana nan a matsayin karamin kafiri idan mutum ya sa sai ya ƙaddara yanzu wannan layar ya cire Allah, ita ce za ta kawo, da ciniki bai zo ba, ba ta yi aikinta ba, to wannan ya fata ya zama kafirci babba. To idan ka dubi masu ɗaura layu kashi tamanin, kafirci babba suke yi, domin abin da suka ɗaura ɗin suna ƙudurta shi ne yake yin aikin. Mutum ya je ɗaura laya a gidansa. da ɓarawo zai shigo sai wani abu ya faru ya kasa sata ko ya faɗi ko a kama shi sai ce layar ce ba zai ma jingina buwa ga Allah ba to in ka cire Allah to ya zama kufrul akbar in ka sako Allah ka mai da ita asbab ya zama kufrul asghar wanda kuma masu yi da dama me suke yi kufrul akbar suke to a tsari kuma a tsari kuma na na malaman usulu idan abu zai kai zuwa ga babba zai iya aifar da wani abu ku saya mar hukuncin wannan din wata rana ina ganin bai wuce sati biyu ma ko uku ba wani ya same ni ya ce min malam saboda nayi wani jawabi a masallacin anguwar mu dangane da abin da ya shafi hada sallah sai wani ya ce min to malam ka ce malikiya bata yarda a hada sallah bi mujarrad na ganin hadiri ba mu da gaske ne sai ce min amma fa shi ya karanta wani guri da maliku yace idan an ga hadiri hadirin da ake da zato cikakke cewa zai yi ruwa a hada sallah nace kwarai da gaske ne ce to malam me yasa kace ba za a hada ba nace baka karisa abinda maliku yace ba imamu malik bin anas ya yarda in an ga hadiri wanda ake da cikakken zaton za a yi ruwa a haɗa sallah. Idan aka haɗa sallah, wannan zaton sai ya go da kilafi, sai ba a yi ruwan ba, mutane su dawo lokacin isa shi yi isha. Na ce, kana ganin mutanen za su dawo? Na ce, to tun farko kar a haɗa. Shi ne, kafa, in ka haɗa kuma jama'a sau nawa muka ga hadiri. muka yi tsammanin ruwa casa'in da biyar bisa ɗari kuma hadirin ya tafi. An countable, to kana ganin yanzu misali a masallacin da Malam Usman bai haɗa sallah saboda hadiri, sai da mutane suka tafi sai hadiri ya washe, kana ganin a cikinsu kashi talatin ma za su dawo sake sallah? In kai wasa kashi ashirin ma ba za su dawo sake sallah ba. To kuma in ba su dawo sun sake sallah ba, suna nan ana bin su sallar ishara kyama. To me ya fi kenan? tun farko ma karka haɗa musu su jira ishar su ishar ya fi to shi yasa ɓangare wancan shi ma abin da ya shafi kaga aka aka ƙarfafa saboda kashi tamanin na mutane a wancan lokacin akbar ɗin suke yi sai da haka shi ne sai ce lakin yanqusuha bi hasbihi sai dai kuma yana rage imani da gwargwadon yadda mutum ya ɗauke shi wa yi arzu sahibu halil wa'id kuma yana bujirtar da duk wanda yake aikata shi ga mummunar azaba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu, annal kufr al-akbar, kafirci babba ya kula da sahibu hufin nari, yana tabbatar yana dawwamar da mai shi a cikin wuta mawul kufrul asgar kafirci karami kuma idza dakala sahibuhun nar idan mai yin sa ya shiga wuta fa innahu lalle shi baya dawwama a ciki wa qad yatubu Allahu ala sahibihi yana iya yiwa wani lokaci Allah ya yafe wanda yake yin sa tana iya yiwa ma Allah ya yafe mar gaba daya fala yadkhuluhun nar aslan tun farko ma in Allah ya ga dama sai ya shigar da shi wuta domin damarsa ce annal kufr al akbar lalle kafirci babba yubihu dama wal mal yana halattar da jini da dukiyar mai yin sa shi yasa musulunci in yaki kafirai sai a halattar da mai jinin su sai a kashe su kuma a dauki dukiyar su saboda kin su ga Allah ya halatta dukiyar su da jinin su amma wal kufr al asghar shi kuma karamin kafirci baya halattar da jini da dukiya annal kufr al akbar lalle kafirci babba yujibu al adawat al khalisa yana wajabtar da adawa kiyayya ki baina sahibihi wa bainal mu'minina tsakanin mai yin sa da wanda yake mai imani musulunci ya wajabta wa mai imani ya ki ya adawa da duk wanda yake aikata kafirci kafirci babba kai adawa da shi ka ki shi ya sa kullum malaman tauhidi a tsarin tauhidi da muke gani kullum wallahi na rantse da wanda ya halarci sama da ƙasa idan mutum ya wasa a kan siyasa na rantse da Allah kana iya zama kafiri tauhidi yana da yana ba shi da wasa kun ga daga wancan satin ma ina ganin na maganan nan daga inda musulmi yake ganin haƙƙinsa ya fi haƙƙin Allah, ta'addancin da ake mar ya fi wanda ake wa Ubangiji, wallahi, sun matallahi, ko yana da tauhidi yana iya yin kufurul asgar. In yanzu aka ce ga kafiri ga musulmi, ka ga mu kullum, misali a mulkin ƙasa, in ana maganar mulkin ƙasa kullum, babban abin da ‘yan ƙasa suke so shine ne adalci. Ko mutum kafiri ne, misali, in zai yi mulkin ƙasa, yi adalci za ga al'umma za su ne, za su so shi. Ko mutum musulmi ne, in zai yi mulkin ƙasa ya zalunci za ga al'umma za su ne. To, amma kuma musulunci ya lizimta ma ƙin wancan ɗin dolan dole. Musulunci ya sa ma son wannan ɗin dolan dole, inda a zalimin musulmi da kafirin arne za su tsaya, dolanka da adalin arne za su tsaya, dolanka sai ka zaɓi musulmi. saboda ta'addancin da wancan yake wa Allah ya fi ta'addancin da wannan musulmin kai yake ma in ka girmama ta'addancin da ake ma akan ta'addancin da ake wa Allah ko ka girmama kyautatawar da ake ma akan rashin kyautatawar da ake wa Allah wannan yana nuna baka da kyakkyawan tauhidi ai misali iya zaluncin shugaba ka in kai musulmi da dan uwanka ne musulmi misali ai zalunci akan ka ya tsaya bai isa kan Allah ba ya yadda Allah Allah ne, ya yadda annabi Muhammadu manzan Allah ne, wancan kuma duk abin da yake ma bai yarda Allah Allah ba ne, bai yarda annabi Muhammadu manzan Allah ba ne, wannan ta'addancin ya wanda ake ma. Idan ka ɗaukaka wannan ta'addancin akan wanda ake ma, to baka san me tauhidi ba. Shi yasa harkar tauhidi mutane suke sabawa da malaman tauhidi. wani kamar yadda na gaya mana wata rana wani ya taɓa yin tambaya kaga da tambayar da yayi yawa Sheikh Abdullahi ibn Baz ma hukumin maulidin nabi sallallahu alaihi wa sallam alladhi yaf'aluhu kaseerun minan nas min aqtarid dunya me hukuncin maulidin da mutane suke yi a yankuna yankuna na duniya shi ma da kaga bai an samu yace malik sa'il alkabiru al mushrik to sai mutum yayi mamaki amma difa ne in ka shiga difa ne in ka shiga shi a ganin sa al'amari ne wanda yake wadih bayyananne bai kamata ma a samu wani musulmi har yana tambaya akan wannan abin wanda yanzu ko mu a ƙasar nan yanzu mun ga hatta malama wanda ba ba sa tafiyar ahalus sunna sun fito musamman a banan nan a media suna inkarin irin wannan abin da ake da sunan maulidi in ka ga wannan abin har mutum yana tambayar ma addini ne ko ba addini bane sai ka imanin sa ma tukunna shi ne har ma zaka tambayi wani abin addini ne ko ba addini ba a a take ta malai ka ya ta wannan iskanci ne iskanci ne kawai iskanci ne iskanci ne kawai kuma ka duba yadda mutane suke kuma mutanen nan da suke wani abin ka duba ka jira ka gani idan wayannan shugabannin nasu za su hana su wani iskancin na rantsi da Allah ba za su yi ba saboda iskancin ne yake fito da su don haka shi shi yasa ya ce da haka adawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta ɓangaren aƙida wajibi ne wannan kuma baya hana Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsidu ilayhi wannan baya hana dan kana makwabtaka da shi ka ba shi ruwa ko kuma ya tambaye ka aran keke ya hau duk wannan musulunci bai hana ka ba bai hana ka ba amma ka ji kana kaunarsa kana son sa har zaka iya dora shi akan wanda yace Allah da manzansa ya yarda da su to wannan kuma in kai yana iya kai ka kai ma zuwa ga wani bangare Allah ka tsare mu fala yajuzu lil mu'min baya halatta ga mumini muhabbati sansa wa muwalatihi da jibintansa walau kana aqrabu qaribu ko da makusancin makusancin ka ne musulunci bai daka so shi ba bai daka jibince shi ba wa amma al-kufr al-asghar amma kafirci karami fa innahu la yamna'u muwalatu shi baya hana ka jibinci mutum mutlaqan a sake wannan kawai baya hanawa bal sahibuhu me yin sa yuhib bal sahibuhu yuhibbu me yinsa ana iya san sa wa yuwali ana iya jibinta sa bi kadari ma fihi min al-imani da gurgurdan yadda yake da imani kaji ba da gurgurdan yadda yake da imani musulunci yayi da ma ka jibince shi kamar ka ce lalataccen musulmi ya hu arni lalataccen musulmi matacce ya hu arni ko mun lalace wani musulmi ya fi arni shi yasa kake ganin irin yan interfaith din nan daga malami mai tafsiri a masallaci ka fito kana cewa wai kai ba za a cewa arne arne ba wanda ya ce arne ma kai yanzu kai za ka jagoranci wai kai shi kotu ku ba za ku yadda da abin da zai raba kan al'umma ba to arne kan na hausa ne in ka ce kirista kan ai ba ba hausa ba ne turanci ne kaburi ma wannan ne larabci ne mu a hausa wanda baya sallah bai da manzan Allah ba bai da Allah ba sunansa ba kuma za ka yi adawa da shi wayu adi bi kadari ma fi hibilal isyan kuma za ka yi adawa da shi shi ma lalataccen musulmi da gwargwadon abin da yake kansa na sako الفصل الرابع الحمد لله وما شاء الله anan zamu dakata zamu shiga al-fasl ar-rabi fasali na hudu an-nifaq shi wannan fasali na hudu har ma yana da matukar muhimmancin mu kiyaye shi mu ji shi Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah hada mu cikin ladan sa abinda muka kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana lalle kamar yadda nake faɗa kullun tauhidi da muke gani shi ne musulunci wanda ya mutu da shi wallahi tallahi ya tsira shi mutuwa da shi ne yake da wahala shi ya sa shaidan har lokacin da za ka mutu ba zai haƙura ba har lokacin za ka mutu shaidan ba zai haƙura ba shaidan yana iya sa kaka kafurta da kokonto kawai ko yarda alhazata a ɗan wani lokaci na ƙoƙarin mutuwarka da kaji ana cewa husnul katima shine ka roki Allah har ka zo mutuwa kar shedan ya samu dama a kanka kar shedan ya samu dama a kanka shi yasa ubangiji yayi alƙawarin wanda duk ya je masa da tauhidi gangariya ya isa wurin sa da shi zai yafe man laifukan sa Allah ka yafe mana shi yasa shi tauhidi ba shi da sauki shi yasa wallahi duk wanda yake zuwa ƙasar Saudi Arabia zai gani su mafi girman abin da suke kiyayewa shi ne tauhidi ko mutum ne aka ce ku ziyarce shi in malami ne babban abin da zai fara gwada ku ya ji yaya matsayin tauhidi yake a wurin ku yaya matsayin tauhidi yake a wurin ku Allah ka taimake mu Allah ka tabbatar da imanin mu subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم انت الحق